الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم وقدام شبت كل تاكن سنن إمام الترمذي كنا يجي سنن الترمذي كو يوا cikin ta zamu shiga yanzu karatu muna cikin kitabu salati a cikin wannan littafi kuma zamu tashi babu ma ja fi karahiyatul intibai wal imamu ya babin abin da yazo na karhancin zaman intibai shi ne zaman sarrafatai da suke faɗa wa imamu ya haɗu alhalin liman na hudu ba حدثنا محمد بن عمر الرازي وعباس بن محمد الثوري قال مم.
حدثنا ابو عبد الرحمن البخاري عن عن- عن سيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو مفهوم عن صالح بن معاذ عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الهوة يوم الجمعة والimam وهو يقرب.
yau wa ma'aikin Allah ya hani ga barin habuwa wato shi ne zaman sarkwatai alhalin liman na hudu ba wato wani za- ka san yanayin wa- wato kowane lokaci da yanayin halin da ake ciki su sahabbai a lokacin galibinsu wato galibin sahabbai musamman a wani islami kamun ayyakin haibara daga yakin haibara a lokacin ne sahabbai suka so samun wa'ukura tuhibbuna wa'ukura tuhibbuna nasurun minan laye fatuhun ƙaribin kowa yana son haka yawa yanzu abinda ma- eh, eh, kamar yan uwa suke fita an fita wa'azi ko an fita wane ne to kuma ya- gayansa yana fatan ubangiji ya karbi wannan abin kuma Allah ya sa masa wani fatahi a cikin abin ko ba haka ba Ehem. kamar mutum ya tafi Legas wa'azi misali ko abin nan kaga zai sa ran kuma Allah ya kawo wani abu a ciki ko na amfani to ba illa bane wannan abin ukura ce tuhibbuna idan wannan shine makasadin kacokan to shine ya zama kuma wani abu daban ya zama kasuwa an fahimta a yi to amma idan kana sa ran tabaraka ta'ala ya karbi wannan abin da zaka yi Allah ya baka wani ya shirya da albarkacinka kuma watakila wani ka samu wani alheri na faɗa ita wannan ba illa ba ne sahabbai ma ba su tsira daga wani to kai ba bawa ba ne mabukaci ga rigima a gida ba dole ka sa ran wani abu ba ko ba hakan nan ba ba illa ba ne inda Allah ya aje ka a nan kake neman abin rayuwa ko ba gaskiya ba to saboda haka wannan ba illa ba ne mu anan ne saboda rashin fahimtar addini amma sahabban manzo Allah idan yaki ya rikice sai ya ce man qatala qatilan falahu salabu shine annafalu kenan idan yaki ya rikice na nema ya kare musu dan a shajja'a su sai a ce duk wanda ya samu wani kafiri ya kashe shi to abin da duk yake jikin wannan kafirin kada a kawo shi cikin ganima nasa ne wanda ya kisa ga shi a nan gurin ma kana bijirar da ranka ga halaka saboda dan wancan abu kai mala'ika ne kai ba mala'ika ba ne kai mabukaci ne kai saboda haka ba illa ba ce wannan sa rai da abu daga Allah wani fatahi na Allah a cikin abin da kake ba illa ba ne munan aka dai muka ɗaɗɗaure abu ake da wahala ko ba gane ba to saboda hakan nan shine irin wato wannan abin da yake faɗa wato su sahabbai wato a lokacin nan ka galibin su mutum yana raye shekara shekaru zanen sa ɗaya ne bai da komai sai shi sai nagarta kawai saboda hakan nan hakan nan suke galibi a idan sun zo saboda lokacin ba lokacin zamani riga ba ne mayafi ne guda ɗaya sai su yi haka da shi shi ne ihti ba shi an bai da sai su yi haka zaman hakan nan shi ne ihtibai gurgurdin iya inda zai su kasar auratun da inda auratun da za ta ɗinki shafi ba a haka to yanzu a haka kaga wato akwai tsiranci ta nan ta sama to shi kenan yawanci galibi sun fi yin wannan zaman idan suka yi sallah asuba haka nan za ga daga nan sufaye suka samu rangaji a cikin zuki yau wala ba su jira kasin wahawa samailin yaminan shimalan ɗin da suke yawancin sahabbai za a gansu bayan sallah asuba suna zaune a haka suna haka suna haka suna haka suna ambatan Allah to shine zaman ihtibai wannan zama an fahimta to shi kenan to wannan ba a yi shi suna nan juma'a ba da rana kata a cikin mutane za su ba wannan da rago duhu duhu ko ba haka ba saboda haka aka hana su wannan zaman yayin da ana hudu ba din nan kuma mutum ya wannan zama na ihti bai an hana mutum zai kokari ya tattara jikinsa ya zauna sosai a dire yanda ba za a samu wata mushkila ba shine ihti bai din ki
قال أبو يوم.
عيسى to abu isa tirmizi Wada shine imamu hadisun tirmizi wa hadha hadis yace hadisun hasanun ne wannan wannan hadisi ne kyakkyawa to yanzu shi yasa muke cewa kan mutum ya wadaci da cewa wai a tura masa abu ta waya yanzu yanzu kai da kaji ta waya kaga itibai da yake nan ka je ka kwance ka kai a gida amma ba ka ga itibai ba kuma to to ka gani Mm, to sai wanda yake nesa wannan an masa wannan wannan kuma Allah zai buɗa masa Eh, kenan dai mutum yana iltimasul ilmi din yana kokarin kwatantawa to kuma Allah zai buɗa masa abin nan Ka- to to shine yace min وهذا حديث Abu حسن.
Marhumin din ismuhu Abdurrahim ibn Maimun sunansa kenan an fi saninsa da Abu Marhumin din ne wa karkare ha qaumun min من آل العلم أن قوة يوم الجمعة to hakan والإمام nan يخطب.
da yawa daga malamai sun ki wannan zama na habuwa ranar juma'a liman na hudu ba ورخص في ذلك بعضهم wasunsu kuma suka yi rangwame suka ce wannan hannun ba wai azima ba ce yawa an kasancewar ba illa shi kenan sai ka yi minhum عبد الله بن عمر abdullahi bin umar na ciki wa gairuhu وبه يقول أحمد وإسحاق shine zancen ahmadu da isaku bin ibrahima يريان ila wajhi wal imam ba بأس sa ganin laifi da yin zaman habuwa dinnan alhalin liman na hudu ba Mhm.
باب ما جاء في كراهية رفع العيد على yawanci المنبر idan kaga sun yi hakan nan wato ruwaya ce ba ta zauna musu sosai ba نعم yawa ruwaya ba ta zauna musu sosai haka ta dire musu ba yawa to kuma sannan sai su haɗu da wasu dalilan to sai kaga sun sarai da hukuncin hadisin misali abinda za su iya haɗuwa da shi idan suka go su kibarul ulama suna yi a cikin abin nan bayan ruwaya bata wato ba ta yi musu matana ta yi musu karfi sosai ba kuma sai su ga wasu daga cikin kibarul ulama suna yi wannan akwai to saboda haka ko ba su ce ba haka bane to amma dai ba za su karfafa wato abin da hadisi yake hukuntawa ba ruwaya take hukuntawa ba to
باب ما جاء في كراهية رفع babin الأيدي على abin da ya zo المنبر.
cikin karhancin rab'il aidi alal mimbar daga hannaye akan mimbari حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشام حدثنا حسين قال Mm, سمعت عمارة bin ruwai bata sakatiya بشر Mm.
بن مروان يخطب Eh, to na ji umaratu sahabin manzo Allah ne umaratu bin ruwai bata yana daga cikin wato irin wannan da abu da da cikin za ka yi ta jin bakin sahabbai wayanda suke gairu mashahira kaga wannan umaratu bin ruwai bata nan mun yi hadisin sama a cikin abu dauda to ka gani umaratu bin ruwai bata sakafi in ji shi wato husaini ya ce na ji shi na ji umaratu dinnan yana cewa wa bishir bin marwana ya haɗu a sanda yake wato alhalin bishir bin Warana yana hakimi yana hudubar juma'a fara fa'a ya dai bi du'a yana addu'a sai ya daga hannunsa hakan nan yana addu'a a cikin hudubar فقال عمارة to umaru bin ruwai bata shi wannan sahabin sai ce qabbaha Allahu hatayn bidayyatayn mhm al ne usrayi usrayatayn usayyiratayn ko نعم laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka gani لا يزيد على أن يقول هكذا wa a share shaimun bisa بسبابة.
ka gani ko yace yace tur da waɗannan yan hannaye yan gutsattsarin hannayen nan yan guntayen hannaye kamar share su yake yi ka san sahabbayan da suke ba sa san sauci a cikin wato kaucewa gwadaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani zancen ana hudu ba a dinga daga hannu ana wato yin addu'a misali shi liman yana kan mimbari ya dinga daga hannu yana addu'a to ita ma dai wadda ake tsakanin hudu ba ta farko ta biyu nan mu ma dai da can ba a yi a nan a kan zai na ga ta yawa to ina yawancin mutane ganin abin suke yi a wurin shi kenan kowa sai dunguma ya bi in liman ya ya dan zauna din nan kuma duk sai a daga hannu a haka ko to shi dai nan ta zancen shi limamin din yake idan addu'a ta ratsu a cikin hudubarsa to ba a daga mata hannu a to ya za ka yi da kwagirin kuma na ce abinda ake yi Na'am, na'am.
ka sakale shi kenan inda wani hadimin sai rike ma kenan to ba a yi yawa kawai in za ka yi addu'a ka yi addu'a idan wani abu ne manzo Allah yake so ya karfafa shi yakan yakan yi haka da hannunsa yakan miƙar da sabbabarsa yana miƙar da sababarsa haka yana so ya karfafa wani abu ko a cikin addu'a ko a cikin wato bayani haka nan to iyakar ta kenan ji umar tubin ruwaiba قال أبو إيسى يجي.
هذا حديث حسن ya صحيح ce wannan hadisi ne hasanin sahihun باب ما جاء في أذان الجمعة babin abin da ya zo cikin wazanin juma'a حدثنا أحمد بن مليم حدثنا أحمد بن صالح بن سياب Mhm. Ani bin abi عن zaidin الزهري عن السائل بن يزيد قال to sai bin yazid ya ce كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم wa bi وعمر bakarin idan kharajar imam to shi wazanin juma'a a zamanin ma'aikin Allah har ya koma ga Allah da abubakar siddiq ya khilafa su shekara biyu ya kare da umar bin khattab ya khilafa shekara goma sha ɗaya ya kare kiran sallah ɗaya ne tak sai liman ya fito ya zo na kan mimbari sannan ladan zai tashi ya kiran sallah shi ke na cigaba da hudu ba babu wani zancen kiran wanka babu shi sam a fi ahadi rasulullah ahadi abubakar wa umar babu shi to وقيمة الصلاة shi kenan sai ya tada sallah فلما كان عثمان رضي الله عنه yayin da zamanin usman allah ya da shi ya كان kasance النداء الثالثة allah zaura'i to sai ya ƙara kiran sallah na uku akan zaura'u zaura'u din na zai maka sace su kutumuri wato wannan kasuwa da take a arewa da masallaci a wannan dai lokacin arewa da masallaci take to yanzu dai ban ci da akwai ta ba wannan saboda haka nan wannan kasuwar nan ne zaura'u a nan akwai wasu- wasu da kula da ake ce musu maka'idu wuraren zama ne haka to a nan ya sa a je a dinga kwalla kiran sallah na uku amma na ukun shine kuma na farko shi ake fara yi za a yi shi da wuri daga zarar zawali ta yi sai a kwalla wannan kiran sallan a zaura'u shi kenan sai kuma mutane sun san lokaci ya yi sai su fara shigowa masallaci in liman ya fito halifa amirul mu'minin usman bin affana ya zauna sai kuma ladan kuma ya tashi ya wazana ka ji maganar da ake kenan to wannan shine wazanar da yake na farko shi yasa nake gaya mun kullum a musulunci wato abin- shi abu ana yin sa ne gwargwadon bukata bukata ce take sa a yi abu bukata take sa a yi abu kamar yadda muka sani ƙur'ani yana mafarrakan gashi nan a cikin bisbir rijali da a cikin abinan takardu da juludu da da- da sauran abubuwa hakan nan da ake ko bil alwahi da duk dai daban-daban gashi sai daga baya bukata a zamanin abokar siddiqu ta bukatu zuwa ga a tattara shi guri daya kun san abin da ya faru aka tattara shi shikenan duk musulunci babu wani abu da yake tattare guda ɗaya sai alkur'anin nan haka abubakar ya ƙare haka umar ya ƙare haka sahabbai suka ƙare babu wani littafi a duniyar nan na musulunci sai alkur'ani wanda ya san alkur'ani shine malami gurgurdan sanin ka da alkur'ani gurgurdan malantaka shi kadai ne bukata ta zo cewar lalle wajibi kuma a tattara zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayanin alkur'ani suka fassale komai shi kuma aka fara shi a wakil zamanin tabi'ina can ƙarshen zamanin tabi'ai zamanin tabi'a ma abin bai yiwu ba sai a zamanin atibawa tabi'ina littafi na farko tattararre a duniya bayan alkurani shine muwadda maliki duk littafin da aka yi a cikin musulunci inda tasniti ne to muwadda ya girme shi shine farkon littafi a duniya shi ku an yi shi ne bayan shekara 100 da wafatin manzon Allah dan shi kansa imamu na maliku ba a haife shi ba sai da hijira tana da shekara 94 sannan aka haife shi ma tukunna to kuma yaushe zai talibin ai kaga sai an haura 100 dole ko a tsawon shekara shida ɗarin to saboda hakan nan kaga wannan bukata ta taso aka soma hadisi to kuma ana nan akan haka bukatar ce ta taso aka soma su kansu ulumin lisani saboda mutane sun soma abin nan din a, wannan eh, yin lahani a cikin larabci yawa sun soma yin lahani a cikin larabci mutum zai gabtaro wani katon lahani fahishi ya faɗe shi saboda bai san irabi ba in ya zo sai ya ɗora wani wasali wanda wannan wasalin ya kafarta shi ma gabaki ɗaya inna labarin minal mushrikin sai ce wa rasulihi yana cewa wa rasulihi wannan kaga wannan yana yin wannan kisirar wannan dama mukutadansa kafirci ne to amma bai sani ba saboda haka shikenan haka so so- sai zama na cewa to wajibi ne kuma a zo a san wato sha'anin harka arabiya aka so masanin su hurufin jarri da sauransu na hau ya zo to hakan nan ake tafiya a cikin musulunci daga baya kuma ya zama na cewar wato sha'anin a ce mutum ya fahimci alkurani a dunkule ko ya fahimci hadisin a dunkule shi ma ya gagara sai aka zo kuma aka soma dawwana tafsirin alkur'ani aka soma dawwana kuma ita kanta sunnar da aka tattara din sai imam malik suka tattara din kuma shikenan kuma aka soma sharhance ta har shekara mai tan da ɗoriya ana ta yin dawwana sunna har shekara 300 har shekara 400 sharhinta to kuma sai daga baya kuma da aka zo kuma irin su alkali iyal su kuma su suka kusan buɗe wannan aikin shi yasa duk wanda zai sharhin sunan manzo Allah yana buƙatar irin su alkali iyal dole za ka gani irin su imamun nawawi dinnan fitattun malaman hadisai ko ka duba cikin minhaji ka gani za ka ga mafi akasarin minhaji na imamun nawawi yana jingina da zantukan alkali iyal qala iyadu kala iyadu kala iyadu ka san ko nawa ka zama tafakun alaihi ne kowa ya yadda dai su ne dai manyan malamai a duniya to haka ne yake to haka komai yake haka komai yake kaga kiran sallan nan mutane ne suka yawaita madinan ta daɗa yin faɗi saboda haka aka buƙaci zuwa ga cewar wannan kiran sallan dan a jawo hankalin mutane bayan mutane sun yawa kuma harkoki sun bubbuɗe sanda za a zo ana cikin tsaka da harkoki arziki ya samu hikimomi sun samu saboda haka aka fara buƙatar a tuna wa mutane abu saboda haka aka yi abin nan ɗansu to wannan duk sai ka ce masa bid'a ka ce annabi bai yi ba in ba jahili ba ka gani alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما ولا